صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء أورد الهوراء شوقا فينبو فرق الينبو والحوراء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء لها بالدحونين بدر لها بادهنين وهند السفراء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة ونذر بلوة فرابق فالتوبة عنها معكه الإنضاء صل صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وارد هل هلا سبير علي فوقاب السويق فالخلساء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة رحمة وشفاء ما من ما يبير عصفنا ومن بن مر زمانة خمساء صل يا ربنا وسلم وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء رب الظاهر المساجد منها بهداها فالبدء من هواها صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء هذه عدة المنازل لما ود فيه السماك والعواء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وكأني بها أرحل من مكة شمسا سماؤها البيداء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة ودعو البيت ما بدل وإما والرؤي حيث الأنوار حيث البهاء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة حيث فرض الطواف والسعي والحلق ورمي الجبال والإهداء صل يا ربنا وسلم وسلم على من هو للخلق رحمة حبذا حبذا معاهد منها لم يغير آياته النبلاء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة حرم آمن وبيت حرام ومقام به المقام تلاو صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء shehu muhammadu al-busiri allah kara masa yadda ya ce hawarat haura'u wato bayan wannan zango zangon da muka wuce shine kafafatul auja'u wanda muka gaya muku wato gari ne mazaunin wani babban wali ne da ake ce masa marzuku to su mutanen masar in za su wuce suna tsaya su ziyarci wato darihin wannan wali akwai zuriyarsa a gurin kuma mashahurin guri ne a wurin misrawa akan hanyar su zuwa makka to shine ke cewa hawara ta haura'u daga nan sai kuma zangon haura'u ta tattauna da taguwar tawa ta yi muhawara da ita shine tattaunawa hiwari wai kamar ta je zangon haura'u kenan har haura'un tana shauƙin inda taguwar ta nufa har suna zancen wurin da za ta shine muhawara shine hawara ta haura'u to ai ba mamaki tun da yake din wal jamadatu afsahat billadhi ukhrisa anhu li ahmad al-fusaha'u kuma cewar wato jamadatu hazal kauni tadri muhammadan ko ba hakan nan ba tun daga ga irin su uhudu su su jizu duka to haka haura'u ma take zance da wannan taguwa ta shauƙan dan bege na inda taguwa ta nufa fa yambu bayan haura'u kuma sai zangon yambu ita ma ta tattauna da taguwar tawa farakkal yambu'u shikenan yambu'u sai ta dinga begen inda taguwa ta nufa wani haura'u da haura'u suka dinga begen inda taguwan nan ta nufa sannan ya ce laha badurun badaru ta bayyana wato kamar wata kenan badaru ko to kuma sunan guri ne badarun shi ma zango ne zangon badaru ya bayyana bi dahanawaini a- a a- a gari da ake ce dahanawaini shi ma zangon ne laha ga ita wannan taguwa tawa ba'a da hunainin bayan ta wuce zangon hunainu ka gani daga haura'un sai hunainu tukunan sanin da hana da badru wa hannati safra'u daga nan zangon safra'u kuma ta dinga guri tana shauƙin zuwan wannan taguwa wannan dad bazuwatun daga nan bazuwatu zango ne rabiga zango ne juhufa zango ne kamar yadda kake ji ana cewa fi rabigin ƙaulani ana zance biyu a cikin yin harama daga rabiga shine saboda juhufa ita ce uh, wurin haramin mutanen masar da, da maghrib hannunan gabaki daya to amma juhufa a jahafa hannu to ya zama na babu juhufar yanzu sai rabiga a daura da ita saboda haka suke tsayuwa a rabiga wajen daukan haramar to da, da, da bazuwatu da rabigar da juhufa dinnan dukkansu na dat anaha sun yaye gabarin eh, wannan taguwa tawa ma'ana ta shiga cikinsu ta fita ta yana kaddara su yana wato shabbaha su da kaman tufafi yana yana yana yana wata alkunya haka yana kaman kinaya da wato ta tahayili yake hayyalawa kaman shiga cikin wa'annan unguwanni kaman tufafi ne ta shiga to kuma ta fita daga cikinsu kaman ta kwaye wannan tufafin daga jikinta ko shine to shikenan ma haka hul inda'u wato abinda al'inda'u ramama wato ɗankwara na cikinta ya saƙa mata wato tsananin tafiyar wannan taguwa tana nufin wato ziyarar haramaini to ya sa mata wato ɗankwarar ciki saboda ƙarancin abinci da ƙarancin ruwan sha saboda shagaltuwa da abin da yake gabanta wanda wannan ɗankwarar cikin wanda tafiya ta ja mata shine ya saƙa mata wannan tufafin na bazuwatu da wato akwai balaga da yawa fa a cikin abin nan akwai tashbihi da kinaya kinaya ita kanta da ta tahayili da, da, da, da, da makaniya wadda suke ce mata wato mai fenti din nan abin nan wato nau'o'i daban-daban na kinaya da nau'o'i daban-daban na tashbihi da badi a cikin zancen nasa wato kamar yunwa cikinta da kishirwarta wanda tafiya ta jawo mata su suka saƙa mata wa'annan tufafi wato na wa'annan zango-zango da take shiga Allah ya sa an gane balaga ce sosai a cikin abin sannan wa'arat halhalasa bi'iru aliyin zangon da ake ce bi'iru aliyin sai ta nuna mata kubuta daga cikin wannan yunwa da kishi domin akwai ruwa a gurin an fahimta to shi ma bi'iru aliyin din zango ne fa uqabu sawiqi daga bi'iru aliyin sai uqabu sawiqi shi ma zango ne fal khalsa'u daga nan sai khalsa'u haka wannan taguwa ta dinga tafiya kai kai kai zauna nan gwada ka zo ka zo na shiru shiru fa haya ita wannan taguwa ta zamo zam'anatu mai kishi ce hamsa'u mai yunwa ciki min ma'ibi iri usufana ba abin da take bukata illa ta daɗa matsawa gaba ta sha ruwan rijiyar usufana shi usufanan shi ma zango ne ka gani aumin baɗini murrin ko ta sha daga ruwan baɗini murrin ta daɗa matsawa dai abin da gashi ta sha ruwan anan amma na gaba take so take hari an gane to haka haka haka wai yake yake kina da yace to karraba zahiral masajidu minha to zahiral masajidu ko zahirul masajida me yawa wannan wani shakali yawa zahira din abin nan duk fataha ce na ko zahira kai ma haka ne zahira kuma almasajida to dole sai an samu marfu'i guda ɗaya a cikinsu domin a samu fa'ili da mafi'uli kuma kowanne zai iya zama fa'ilin zai iya zama kowanne zai iya zama mafi'ulin saboda aka yi mu zaɓa an fahimta ba wai kintace za mu yi na li'irabi saboda rashin sanin li'irabi wani an ce wakatala dawudu jaluta ya rasa wanda ya kashe wani a ciki saboda bai san li'irabi bai san fa'ili marfu'i ba ne na an ce wakatala dawudu jaluta ƙarshe ya ce ɗaya ya kashe ɗaya dai a ciki bai san irabi ba to shine abin nan din to a zahira almasaji da nan kaga dukkan zaman subi ne to akwai tashifi a cikin wannan nusar dole akwai marfu'i a ciki a zahiru qarraba almasajida yau ya masa rubu a koto shikenan masallatai na tan'im su ne masajidu aisha ta ake cewa masallatan tan'im wanda ake fitowa wajen garin maka din nan ayi abin nan ko da yake yanzu ya zama cikin garin makan da ya gabaki daya masa kaga ya matso kusa da makka kenan bai fice kamar mil biyar ba tsakaninsa da makka ainihin cikin harami to shikenan wannan masallatai eh masajidu ba sun kusanto masa da unguwar zahir a zahir din wuri ne shi minha ya ta sun kusanto da da zahir din zuwa ga wannan daga wannan taguwa tawa bi hudaha da sababin gaggawar tattakinta jajjefa kafarta da take yi falbudu minha jinkirinta wa ha'u ya zama gaggawa in ma da ta yi jinkiri tunda ta kai mu wajen gurinmu ba ta yi jinkiri ba ka gani ya ce to shi kenan tunda kaga an zo nan to an shigo cikin makka hazihi iddatul manazil zanguna sun kare wayannan su ne ƙididdiga zanguna daga masar har zuwa mutum ya je masjidil haram an fahimta Ah, lama udda fihi simaku ba zangunan nan da ake lissafa simakul a azalu ba a ciki wal awa'u da kuma iwa wato irin zangunan da kaga zanguna nan 28 ya kawo wanda shine adadin manazil na, na, na taurari- ta rana ko eh to ba wannan nake zance ba wannan su ne muhimman zangunan da suke sadar da kai zuwa ga yardar Allah zuwa ga haramin Allah zuwa ga wajen kai koman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka je ka idaniyar ka ta sauka kan abin da idaniyar manzon Allah ta sauka a kansa ka tattaka wajen da ma'ahidun da wato manzon Allah ya tattaki a cikinsa an fahimta to irin wannan ni wannan manzila ita ta dame ni ba sanin wa'ancan manazilin ba kaman kushe manazilin abin nan masu tanjimi yake da nujumi ko yawa ba ni wannan ba ta dame ba wannan manzila da za ta sadar da ni zuwa ga wannan mahalli ni shi ita ta dame ni ka gani faka anni kai ka ce ni hilu shamsan ina tafiyar da rana ne min makkata daga makka biha da wannan taguwar tawa ina tafiyar da rana ne daga makka zuwa arfa wanda sama'uha samanta baida'u shine sararin sahara wannan sama'u wato wannan ita wannan yayin da ita rana sararin samaniya shine matafiyarta ita ko wannan ranar shine taguwar tawa da take tafe da ni wato ita kuma nata matafiyar shine sararin sahara na akan doron ƙasa take tafiya ga shamsu tana tafiya akan doron ƙasa an fahimta Ah, ah, maudi'ul baiti bigiran ɗakin Allah bigiran da yake ah, wato bigiran da ya tattar da awwalu baitin wudi alinnasi shine makatul mukarrama mahabadul wahayi masaukar wahayin Allah masaukar zancen Allah nan ne aka yi ruwan ayoyin alkur'ani makatul mukarrama ka san ayo- surorin da aka saukar a makka ba a saukar da rabin su ba ma a madina an fahimta an saukar da sura ta fi casa'in a makka nan aka dinga ruwan ayoyin allah wanda suke gigitar da zukata din an fahimta a makka mahabadul wahayi kenan ma'awar rusuli shine matattara ta ma'aikan Allah ma min nabiyin illa wa qad hajja baitallahi babu wani ab- annabi face ya ziyarto wannan ɗakin na Allah babu shi shi yasa ibnu jabir al-undulus yake cewa sammahu daha wa haddal anbiya'a ala hajjil makanin lazi min ajilihi amara wani gwani ne yana yin kasida ne ta yaban manzon Allah amma da sunayen surorin alkur'ani yake yi dalla dalla dalla dalla ya taho tun daga fatihatul kitabi fi kulli fatihatin lil qawli mu'tabara haqqu sana'i alal mabu'usi bil baqara fi ali imrana kidman sha'a mab'athu nisa'uhum war rijalu sawbu da huwa haka ya taho da shi tun karshe shine da yazo daha yake cewa sammahu daha wa haddal anbiya'a ala hajjil makanin lazimi ka ga ga daha ga an biya ga suratul hajji ko to haka ya taho ibnu jabir al-undulisi sammahu daha ya ambaci manzo Allah daha wa haddal anbiya'a sannan ya umarci annabawa ya zaburar da su ala hajjil makani a bisa sa hajjanci bigiran da min ajlihi amara saboda ya fitar da shi a gurin ya rayar da gurin saboda manzo Allah an fahimta to shine yake faɗa shine ma'awar rusuli haithul anwaru bigiran hasakai bigiran da aka zo aka ɗauko hasken imani da hikima da makarimul ahlaki da komai da komai da siffofi na halara aka ɗauko su aka zo aka juye su a gurin a maka aka yi duk wannan ko shakku sadari aya maka aka yi shakku sadari to shine bigiran anwaru kenan haisul baha'u bigiran jamalar Allah inda ubangiji ta jalli da jamalarsa shine annabi ko Ah, haisu fardu dawafi bigiran da Allah ya farlanta dawafi duk duniya ba inda ake dawafi sai maka